Allah ne a fahimta ta ya wuce gangancin mutumin da zai ga dab ta lodo laftin kaya ta barke a kuce ya zo ya kwanta a kan titi wato gangancin da mutane suke yi game da rayuwar aure ko da irin shirin da suke wa rayuwar aure ko da irin condition irin bulan da suke so su gina rayuwar aure da shi ko wallahi ya nuna ma ba su san nisan tafiyar ba kuma ya nuna maka cewa lallai wannan kai ka san sai ya ɗora hannu a ka nan gaba ya yi kuka kuma lokacin da annadama alama fata ba za ta yi amfani ba ka gina rayuwa wajen shekara talatin ga yara sun taso ga girma ya taso kuma foundation ɗin da kai akan tubali marar inganci ka gina a daidai wannan lokacin za ka ɗanɗani wa balu amurka a daidai wannan lokacin za ka girbi gangancin da ka shuka a kanka waye gaya maka irin wannan gini ana amfani da bulo wanda aka yi kasala aka yi lalaci aka yi ƙuya wajen yinsa waye gaya maka irin wannan ginin ana yinsa da tubalin da bayan an yi shi ana buƙatar a bashi ruwa na wajen sati ɗaya aka jiƙa shi wani gurin ya ji wani gurin bai ji ba na iya kwana ɗaya to wannan yana tabbatar maka da da yawa da na sanin da ake yi bayan an yi aure musamman bayan tafiya ta tura to bai rasa alaƙa da munasaba da irin rubabban bulan da mutum ya yi amfani da shi ko kuma rashin ingantacciyar ƙasa da ya yi ƙoƙarin gina gidansa a cikinta. Idan har mun fahimci cewa da ni da abokiyar zamana da kai da abokiyar zamanka mu ne usura, mu ne tubalin farko wanda da shi gidana ya zama gida shi ne ya sa gidanka ya zama gida gidansu ya zama gida wanda daga ƙarshe da gidana da gidanka da gidansu muka haɗu muka zama al'umma to ka gaya min na yi amfani gidana ban gina shi da ingantaccen tubali ba gidanka ko ka gina shi da ginannen wato ingantaccen tubali za ka sha matuƙar wahala wajen ta'ammuli da ni da sauran yan uwana da muka gini akan tubali mara inganci shi yasa babu yanda zai mutum shi shi kadai ya iya zama al'umma lalle yana buƙatar da shi da da wani da su wani da su wani su haɗu su zama wato almujtama to idan mun fahimci wannan tafiya wannan yasa addinin musulunci ya ba wa gida kariya tun daga farko wa za ka aura tun daga farko wa za ta aura musulunci tun daga nan ya fara maka aiki sannan musulunci da shari'o'insa ya yi ƙoƙarin kare bi'a ta al'ummar musulmi sannan addinin musulunci ya yi ƙoƙarin kiyaye usura da wata irin saƙa mai ƙarfin gaske da wani irin ƙarfi da kuma wata irin taƙawa da ilimi na addini da ɗabi'u kyawawa da wannan ne addinin musulunci ya shar'anta wasu dokoki da wasu ƙa'idoji waɗanda za su kare wannan union wannan haɗaka wannan tafiya wannan zamantakewa daga zaizayewa daga samun mashashara daga samun rugujewa daga ƙarshe wannan dukkan musulunci tun kafin in zo musulunci ya yi wa wannan tafiyar tanadi kuma saboda mahimmancinta da ita ce kusan ƙashin bayan al'umma shi yasa zai yi matukar wahala ka samu wata ibada da ta tsone wa shedan idanu irinta a idan shedan tun daga neman auren zai fara gad shirya ma ga zare dan baya san a haifi da mai ido a cikin tafiya baya san hanyar da ka bi ta kulle da kai tun daga wajen neman auren zai fara haska maka abubuwan da ba su aka ce ka kalla ba zai fara rudarka da wasu abubuwa waɗanda ba su bane ya kamata ka ba wa muhimmanci zai fara sa ka ka fara lalata tafiyar Allah ya cire albarka ya zare ainihin wato falala a cikin rayuwar auratayyar tun kafin a yi ta shedan baya bacci baya kuma ƙasa a gwiwa yana aiki tukuru wajen ganin haka ta faru musamman ga 'yan uwanmu matasa wannan tattaunawa ta mu za ta yi musu muhimmanci za ta yi musu amfani sosai don kada ku yi annadamu alama fata wanda ya riga ya yi afallahu amma salaf amma wanda bai yi ba to wannan ya zama masa ya koyi darasi daga kan waninsa ya ku uwa tsarin zamantakewa ta aure tsari ne tabbatacce bai buƙatar canji bai buƙatar musanye ba ma buƙatar wani ya kawo mana wani sauyi ko ya kawo mana wani juyin juya hali a cikin rayuwar aurenmu musulunci biya gama mana ba ma bukatar tsarin kowa duk wani mai fasaha ya rike fasaharsa duk wani mai azanci ya rike azancinsa duk wani mai wata fahimta ya rike fahimtarsa Allah madaukakin sarki ya gama mana bayani shari'ar musulunci ta gama tsare-tsare shi sa duk sanda aurenka ya samu matsala karka ce aure shi sa wani ya ce kuskure ne ka zo ka ce za mu yi lacca yau akan matsalolin aure sai dai ka yi lacca akan matsalolin ma'aurata aure ba shi da matsala in ka ga an samu matsala kai ne ko kai ne ko ita ko kuma matsalar tuwa ba daga gare ka ba daga gare ta ba daga ta hauro ne daga boda amma shi aure kwata-kwata a yanda aka tsaro shi da yanda aka shiryo shi a ba shi da matsala sai dai kai kana iya samun matsala yanda ka fahimce shi ko yanda kake tafiyar da shi ko ka fahimce shi in ka tafiyar da shi ba yanda aka tsara ka tafiyar da shi wasu ya wahal da kai to ballantana a ce afulan ma baka fahimce shi ba kai ka ɗauka a fim ake koyon aure ita ma ta ɗauka a adabin kasuwar kano cikin littafan soyayya a nan ake koyar rayuwar auratayya to waɗannan matsalolin in dai akwai su to kullum za a ga in ka je hizba za a kaso mafi tsoka na kyasa-kyasai a hizba aure ne in ka je kotuna kaso mafi yawa na matsaloli da rigingimun da ake samu a kotuna dukkaninsu galibinsu suna da alaƙa da auratayya wato idan ka inda za ka statistically inda za ka yi lissafi ka bi ƙididdiga irin yanda aure ke mutuwa da wanda tuni sari ya gama zaizaye shi kaɗan ya rage ya tsinke to inda za a iya samun wani mai bincike ya bincike za ka tabbatar da cewa wannan tafiya ya kamata a tsaya a ja hankalin mutane ya kamata mu gane ko dai ba mu gane ta ba ko kuma yanda ake tafiya a cikinta ba mu gane ba domin in ba haka ba bai kamata matsalolin su dinga ninkuwa su dinga karuwa ba duk da cewa a farkonsa ana dariya ana murna ana tafawa amma cikin kankanwar tafiya sai ka ga soyayyar ta rikide ta koma kiyayya dariyar ta rikide ta koma murtikewa hira ta koma an zama kamar wasu kurane ko bebaye to waɗannan abubuwan watakila in Allah ya ce mu ce mu a zamanmu na yau da tattaunawarmu ta yau yiwa Allah ta'ala ya haska mana wata fitila wadda za mu ɗan gano bakin zaren da kuma gano ainihin wato yanda ake tuki a cikin irin wannan tafiya lalle kamar yadda na ambata wanda ya ajiye wannan ibada ta auratayya wanda ya shar'anta ta bisa ga tsari da kake ganinta mai ban sha'awa mai ban ƙaye mai jan hankali wanda ya sa duk wani matashi ƙarshen burinsa ya yi aure duk wata budurwa tana yin ta'awizi Allah ya tsare ta mutu ba ta yi aure ba wanda ya tsara wannan irin tafiya ya kuma yi mata irin wannan tsari ya kuma jefa ta cikin zukatan bayi suka karɓe ta da ustazansu da 'yan duniyarsu mazansu da matansu duk wanda ake magana aure kaga zuciyarsa bai motsa ba to ko kuma shi ya ce kai kun dame mu da maganar soyayya kamar yadda wani mawaƙi yake cewa kawai wannan a yanka masa ciyawa cinciya ne duk wanda bai ɗanɗani soyayya ba bai yi ta ba bai san ta ba to wannan gaskiyar magana a dinga yanka masa ciyawa ba abinci ya kamata irin na mutane a bashi ba ma'ana wannan ibada da kuke kallo wannan soyayya da kuke kallo mafiya tsarki mafiya ɗaukaka mafiya daraja a wurin Allah sun yi ta su ne annabawa da manzanni alaihi salatu wassalam kaf in ka karanta tarihin su ƴan wa'inda ba su yi aure ba za ka iya kirge su in ka karanta tarihin sahabbai in aka ce ka fito da sahabin da bai aure ba ina ganin an baka aiki mai yawa mai wahala haka in ka yo ƙasa in banda abu gudda da ya ware wasu ulama'ul uzza annabina atharul ilma ala zawaj su ma dukkanin su basu mutum goma sha ɗaya ba ina ganin in ban manta ba wanda ya tattaro cewa wa'annan su ne wa'anda suka fifita rayuwar neman ilimi da ilmantarwa akan auratayya in ka cire wa'annan yan tsirarin gabaki ɗaya sauran dukkanin su sun yi wannan ibada ta auratayya wannan tsari wanda Allah ta'ala ya tsara shi la takhfa alayhi khafiyatun fil ardi wala fis sama ubangijin da yawa aure tsari babu wani abu da yake ɓoye masa a sama ko a ƙasa ni kam abubuwa da yawa sun ɓoye mu kamar yadda na san kai ma abubuwa da yawa sun ɓoye maka to wanda ya shar'anta auren ya kuma tsara shi ya kuma tsara yadda za a tafiyar da shi la takhfa alayhi khafiya babu wani abu da yake bace masa ya masa la ya zana a sama ko a ƙasa da aka yanda ya tsaro shi dinnan babu kuskure kaga kuskuren daga gare ka dan haka ilimin Allah madaukakin sarki ya game dukkan ɗaiɗaikun ƴan adam da ma waɗanda ba ƴan adam ba kamar yadda Allah madaukakin sarki masani ne game da dukkan komai faidin wannan abin da ɓoyensa ƙarami da babba Allah madaukakin sarki ya san komai to kenan ba zai zamanto wannan tsari ba zai zamanto wannan wato ƙa'idoji na zamantakewa su zamanto marasa amfani ba a ce wane ya bi bai ji daɗi ba kuka yake wane ya bi bai ji daɗi ba kuka yake lallai idan har ubangijin da ya shar'anta wannan auren ya siffanci da irin waccan sifa to ko shakka babu wannan tsari ne wannan ƙa'idoji ne da dokoki waɗanda suke mafiya amfani mafiya daɗi mafiya ganewa mafiya wanzuwa mafiya zurfi fiye da tsarin dukkan wani mai tsari cikin bil'adama domin wannan tsarin na wani gwani ne mai cikakken sani shine Allah tsari ne na Allah maɗaukacin sarki da aka idan ya zamanto mata da miji usra su ne tushen mujtama yanzu dukkaninmu da kake kallon mu nan cikin masallaci da waɗanda suke wajen masallaci din mun zama al'umma wannan unguwa ta sallare unguwa ce da ta zama al'umma ba mutum ɗaya bane ba gida ɗaya bane ko iya layin nan za ka kirga gidaje da yawa wanda sai da suka haɗu da gidan wane da gidan wane da gidan wane da gidan wane da gidan wane suka haɗu suka zama mujtama to kaga kenan wannan mujtama aure shine tushen farko na wannan mujtama shi sa an ka koma tarihi annabi adam alaihi salam da Allah ya halicce shi a cikin aljanna shi kadai ne da yake rayuwarsa a cikin gidan aljanna amma bai samu asakanu ba har sai da Allah ta'ala ya halicci matarsa na Hawwa shi yasa in kaga kana cikin sukuni baka da aure to baka da lafiya karka ce "Ah, ni a cikin sukuni nake akwai asakanun nafsi baka da shi shi yasa wani malami yace idan mutum ya dade bai aure ba ya kamata lokaci lokaci a dinga kai shi yana ganin likita la ba ta an gane dan wata harzukar da wata fasatar da mutum yake yi suna tabbatar maka rashin aure ne rashin iyali yawa da abin ya dan motsa masa sai ga hakurinsa ya yi karanci ya fara kai naushi to shi yasa aka ce a dan dinga kai shi yana dan ganin likita sosai kuma ana dan bashi magani shi yasa a tsarin musulunci manzo Allah ya ce ya ma'ashara shabab man istaba aminkum alba'ata falyatazawwaj ba a jira ba a jira sai an gama wata jami'a jami'a daban aure daban a karama kallawo yawa gina gida daban aure daban aka ce ai ai sai na gama muhalli na mutane nawa ne waɗanda sai da suka aure ɗansu na ƙarshe gina musu muhalli da sun tsaya jira fa da har yanzu ba su yi aure ba an gaya ma Allah yana kure ne cikin hukuncinsa inda damar ka samu damar haɗawa ka yi wannan wani abu ne daban amma ka ce wannan dalilan duk da muke kawowa waɗanda za su hana mu yin aure to a mahanga ta hankali da addini ba dukkaninsu ba uzuri ba ne abinda kawai ake bukata ka tashi ka zamanto mai nema da haka mu koma cikin karatunmu kenan aure shine asasi na farko da shine ita kanta usura din take zama usura to wannan auratayyar na daga cikin sunnonin Allah maɗaukakin sarki a cikin halittarsa. Aure sunna ce daga cikin sunnonin Allah maɗaukakin sarki cikin halitta, kuma walan ta ji da lissunnatin lahi tabdila ba za ka taɓa samun wani canji ba akan sunnonin Allah. Shi sa wannan sunna tun daga annabi Adam alaihi salam ake ta yin ta, kuma ba za ta ƙare ba har zuwa lokacin da duniyar nan za ta tashi. da aka sunna ce ta Allah madaukakin sarki tana daga cikin sunanin lahil kauniya sawa'un wannan ibada ta auratayya a cikin duniyar mutane ko duniyar dabbobi ko duniyar tsirrai ba waɗanda ba sa yin aure Allah ta'ala ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun min kulli shay'in khalaqana zawjayn komai Allah ta'ala ce aure muka muka amince shi komai guda biyu ne ku ba ku tunani ne ku kalla mana in ka ce namiji za ka ce mace duk abin da ka ɗauka za a ga zaujai to ya Allah ta'ala ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kai kuma kai zaman ka kai kai kadai a cikin shago kamar kwalin omo kuma ka ɗauka wai daidai kake tafiya wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn in ji Allah zawjayn sai zama kai kai kadai ne in kana nishi ba ka da lafiya ba mai ciwa sannu ɗakin ka in baka share ban zai shekara haka ga wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut duk a cikin ɗakin ba mai yane ba ba mai cire ma yana yanda ka ajiye takalman ka haka baka zo ka same su babu mai gyara ina fata an gane wannan laccar ta motsa jam'iyya ce da haka yana daga cikin kulawar Allah maɗaukakin sarki game da bil adam da karanci da Allah ta'ala yi wa ɗan adam Allah maɗaukakin sarki bai sanya ɗan adam kamar sauran halittu ba bai sa shi ba shi sa ce wa laqad karramna bani adam cikin wato halittun Allah Allah ta'ala ya ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqa taqdilan Allah ya fifita mu da yawa da haka daga cikin karamcin da Allah ta'ala ya mana sai ya shar'anta mana bai bar gariza ɗinmu ta dinga yawo tana bankaura ko ina ba tare da kula da ita ba ba tare da wata ka'ida ba ka kalli sauran halittun da ba ɗan adam ba gariza sha'awar da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam da ita bai batta ta dinga yawo tana kara kai na ba kulawa babu wata ƙa'ida ba ban Allah ta'ala ya sanya wa sha'awar ɗan adam wani tsari wanda ya dace da shi ɗan adam wanda daga cikin tsarin da Allah ta'ala ya tsara wa ɗan adam na ya kare masa mutuncinsa ya kuma tsare masa karamcinsa ta wannan ɓangare na abin da ya shafi algarizatul jinsiya ta hanyoyi waɗanda suke shari'a ta yadda ta amince da su shi sa Allah ta'ala ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun Allah ta'ala cikin sufofin bayan Allah mu'mine sai ce wallazina hum li furujihim hafizun sune wa'inda suke kiyaye farjin su to sai aka gaya ma hanya wadda tafi wato inganci wajen kare al'aurata shine auratayya kamar yadda zamu karanta hadisin Abi Huraira nan gaba insha Allah sai Allah ta'ala ce cikin sufofin mu'minai sune masu kame farjin su alladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin in kaga sha'awarsa ta tsallaka to sai dai kan matarsa ta aure abin da ya shafi biyan bukatar ka ta sha'awa da matarka ta aure Allah ya ce duk masu bin biyan bukatar sha'awar su ta hanyar auratayya fa inna mu ghairu malumi sannan ba sa cikin wayanda Allah yake zargin su sai Allah ya ce fa man ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun amma duk wanda ya nemi biyan bukatar sha'awarsa ba ta hanyar aure ba ba ta hanyar ainihin sadaka ba wa ula'ika humul aduna Allah ta'ala ce waɗannan su ne ‘yan ta'adda masu ƙetare iyaka wannan gari zaɗin kuma da kake kallanta bagganinka a matsayinka na kammalalle a matsayinka na nitsatse a matsayinka na wanda kake ƙoƙarin sauraron karatu ita wannan gari zafa ba ruwanta da wannan tsarin shine ita matsalar ta bata san ustazu ba bata san wani anakan lawa ba bata san malamin makaranta ba bata san dan boko ba bata san kowa ka tana kara dawa kuma idan nature ta kira kai kanka zaka ji cewa nature ta yi kauni to a daidai wannan lokacin za ga akwai damuwa sosai shi yasa musulunci ya kawo tanade-tanade da tsare-tsaren yanda za a tafiyar musamman musamman a irin wannan lokaci wanda lalacewa ta fi komai sauƙi kuma karka ɗauka lalacewa sai mutum ya bayyana a lalatacce akwai mutanen da sun lalace in tana ne ba sani ba a dai akwai hannun mutane ba akwai mutanen da lalatattu ne na bugawa a jarida amma ba wanda ya sani saboda ba gidan kilaki suke zuwa ba su ba wani ba wata ake wata lalatacciya a unguwa suke ba ake gani a zahiri suna mu'amala da ta ba na taɓa yin wata lacca a kan waya na ce inda za a ce kowa ya cire ki ɗinsa a waya kafin ya cire daga masallaci ina gaya ma wani sai an yakin badar da shi kafin ya cire fil ɗin waya ya yi password ɗin komai facebook ɗinsa password wane ne password ba yan kana taɓa waya za ma a kula za a ganta la ya masu illa al-mutahharun so saboda haka za ga wani baya irin wannan shegantakun amma wannan gariza tana damunsa don haka yana dan biye biye da dan duba duba ta can ta ta ta kafar shedan ba kyaure to sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan hanya dan ta magance waccan matsala lalle kam wannan gariza din tana da naci matuƙa ga ma'abotanta kuma idan ta rasa fage shar'antacce to fa takan iya fizgar mutum ta wani fagen wanda ba abin yabo ba shi yasa musulunci ya shiryar da al'umman musulmi zuwa ga al'amuran da wajibi ne a tabbatar da su wajibi ne waɗannan al'amuran su tabbata ga mace kuma wajibi ne miji ya zaɓa wa kansa nagartacciyar mata wadda za ta taimaka masa wajen samar da wannan usura karima ina gaya maka wannan tafiyar da kake kallanta ta wuce ka biye wa iya son zuciyarka ka biye wa wani kyalkyal banza da ake biyewa wallahi ba za ka gane ba sai tafiya ta tura za ka yi annadamu alama fata saboda ka dole ne ka tsaya ka buɗe idanka sosai ka zurfafa nazari da tunani sosai ka ga wace ce wadda ta dace a yi wannan tafiya da ita kuma tafiyan nan ta haifar da ɗa mai ido na gaya maka koyin da sun ba su yi wannan duban ba ba su yi wannan hangen ba ba su yi wannan littafin ba wallahi littafi suna nan ya kwace musu wallahi lamura suna nan sun dagule musu suna cikin tsaka mai wuya don haka duk wanda yake da niyyar zai aure zaɓar mace ta garfa ta zama dole domin wannan ita za ta taimaka mutum wajen gina da kuma samar da wannan kusura ɗin da haka a cikin wannan zama namu zan ɗan yi mana ishara zuwa ga wasu daga cikin sufofi ba duka ba wanda ya kamata a fifita ko da za a kalli wani abun can daban to ya zamanto cikin kunshin akwai waɗannan abubuwan in ya so kuma in mutum bayan su zai kalli wasu abubuwan to kuma wannan wani abu ne daban wanda zai iya zama wato riba kafa wato abu na farko da ake kallo game da matar da za a aura ala gafata malam addini yana ciki kuskure na farko da za ka yi shine ya zama to ba kalli addini ba domin auren da za ka yi addini inda ba addini ba ne san rai ne sai ce to je kai abin da ranka yake so amma shi auren addini ne shi kuma addini ana yin sa ne yanda mai addini ya ce a yi shi in kuma kai ba yanda mai addinin ya ce a yi addinin ba to na farko ba za ka samu kabuli ba a wajen mai addinin da aka abu na farko da ake so ka kalla da baiwar Allah da kake so ka aure ta ya zamanto tana da addini kuma a cikin addini ta zama regular customer ba wadda kawai fisha ta ɗauki harkar addinin ba sa'atan fa sa'atan kawai take yin sa'a wanda wanto ma'abociyar addini kuma da istiqama akan addinin a gaskiyar magana wannan shine ma'auni mafi muhimmanci Allah madaukakin sarki cikin suratul nisa aya ta 34 bari mu yanko can wajen gabar da muke so Allah yake fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah fa salihatu nagartattun mata qanitatun ba za ka gane wannan karatun ba sai kayi aure za ka gane wato in ka auri mata ita tawaye ko Allah tana sa mutum ba haifatan shi ba haifa transformer tana iya sa ba abinda namiji ya fi so irin ya ce ayi a ce to a bari ya ce an daina wannan al'amari ya fi yana daga cikin abin da ke sa ka ga mutum al'amura da su ba tafiya suke yin da ya kamata ba mawallah za ka cikin nutsuwa za ka ga mutum ba za ka ga mutum wani a sha'asa a gabara ba saboda ƙanitatun ɗin nan Allah ta'ala ya ce ƙanitatun masu tsantsar biyayya hafizatun lil ghaib masu kiyayewa ne game da abin da ido bai gani ba hafizatun lil ghaib sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin shekhai bukhari da muslim hadithin abi huraira wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace tun kabul mar'atu li arba na san duk matasa sun san wannan auren ana auren mace sun san wannan hadithin afwan tun kabul mar'a li arba ba ana auren mace dan abu hudu ba a'a ana aure ba ce aka ka auri mace dan abubuwa guda hudu ba a duk wanda ya aure to ya yi aure ne dan abu hudu shi ne ma'ana tun kawul mar'a ita wannan yarinyar da kaga wanda ya aure ta ya aure ta ita wannan matar gidan da ka ganta a gidan wani wanda ya aure ta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne duba da abu hudu ko ɗayan abu hudu Annan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha ya aure ta ne dan kyanta ya aure ta ne dan dangantakarta ya aure ta ne dan dukiyarta ya aure ta ne dan addininta amma a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadfar bi zati din taribat yada fadfar bi zati din kai iya iyawarka kai dukkan mai yiwuwa nemi taimako da agajin Allah kar ka kuskure wa mai addini in ka ganta ko da dai kyan ba irin ya kai kwalitin da kake so ba ko da yake gidansu ba wani kuɗi ne da su ba fitattu ba wani fitaccen gida ba ne amma dai a addini ta ci jarabawarka ba cewa kai kakka aure ta dan tana da kyau ba ko dan masu kuɗi ne ko dan tana da kuɗi in aka samu ga addinin ga kyau nurun ala nur ga addinin kuma yar manyan babban gida ne yar dattawa nurun ala nur ga addini kuma sannan ainihin wato game dukiya wannan shi ma nurun al'adu amma wai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaya mun yace gaya maka inda za a ce kyan babu kuɗin ma babu dangantakar ko babban gidan ma ba daga gidan ta fito ba amma akwai addini annabi yace karfa kuskure mata babban miss call shine ka auruwar da ba ta da addini wannan shine gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fanfar bi zati dini taribat yadaka in ka bar hadisin haka suka ce taribat yadaka hannunka zai yi albarka ma'ana ka aure mai addini rayuwarka za ta yi albarka rayuwar gidanka za ta yi albarka za ka haifi ‘ya'ya kirkaka nagartattu da za su amfani kansu su amfane ku su amfani al'umma za ka yi farin ciki ko da a yanzu ana ganin an da ke hancinka ba wata kyakkyawa ba ce ba classical one presentable one ba ce ba wadda ya kamata a shiga taro da ita ba ce amma dai tana da addini manzo Allah yake fanfar bi zata je ta riba ta daka wasu kuma suka ce akwai jumlar da ake kaddarawa fa in lam tanfar bi zata dini ta riba ta daka idan ka kuskura ka kuskure wa wadda ba mai addini wato mai addini ka fada wadda ba mai addini ba tare bati ya daka hannunka zai talauci wasu suka yi wannan takadirin wasu suka ce babu bukatar wannan takadirin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya maka ka yi kokari ka samu mai addini wannan sufa na san da yawa daga cikin yan uwanmu matasa ba ita face suka fi kawowa a karan farko in ma an samu wanda yake yana da fahimtar da kyau ta addini to da wahala ka ga yana ba wa wannan sifa priority fiye da sauran sufofin yakan kalli dai wasu abubuwa can daban sannan kila kuma ya ce kuma sai dan shi sa zai gaya ma ai kaza kaza kuma ma an ce ustazi ya ce ko an ce mahaddaci alqur'ani da ga wato wannan kamar idafa yawanci an fi kawo wannan nagartacciyar sifar ta farko an fi kawo ta idafa maimakon ita ya kamata a fara kawowa a farko sannan sauran su zama mudafun ilai saboda in ka aure mai addini wato wadda ta fi matuƙar kwaɗayin kiyaye haƙoƙinka da na ‘ya'yanta mai addini wadda kuma aka fi tsaran aka fi zaton samun nagartattun ‘ya'ya duba da sun dace da nagartacciyar uwa to an fi tsaran samun hakan a inda mai addini ta ce kuma ina tabbatar wa ‘yan uwa matasa da za su ɗauki wannan salar to da za ku taimaka wa da yawa cikin ‘yan matanmu za su janye daga wancan hanyar wanda suke ganin kumfuri bubunsu in suna kanta fiye da wayanda suke kan nagarta ta addini abu na biyu daga cikin sufofin wanda ake ya kamata ko ya wajaba ka nema da aure ita ce macen da take da kyawawan halaye ko ɗabi'u kyawawan halaye da ɗabi'u su ma su ne tushen samun natsuwar rayuwar auratayya duk wanda yake son ya samu natsuwa a rayuwar auratayya wato kana iya samun shi sa a hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo guda biyu ka iya samun ka san ita ɗabi'a kala biyu ce akwai jibulliya akwai iktisabiya to duk ɗabi'a jibulliya ana shan bakar wahala kai ba kasafai ba ma ne ita yake iya rabuwa da ita amma ɗabi'a iktisabiya tasirin addini zama da mutanen kirki kan iya yage wa mutum wannan ɗabi'ar ya rabu da ita to shi sa kaga aka ce bayan kaga mai addini to kuma ka samu mai kyawawan ɗabi'u don ana iya samun gati tana da riko da addini amma kuma halayenta akwai matsala shi sa ko a wajen namiji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tardawna dinahu sai ce wa khuluquhu an ana iya samun mutum religious somebody in ka gan shi haka amma kuma ba shi da akhlaq duk wanda ya mu'amala da shi sai yayi kuka a kana iya ganin mutum ya wuro yan musabaka ta ciwo musabaka ta daya ko amma wallahi in gaya ma in ta zo gida ko wallahi tallahi za ka rasa tilawar nan da karatun ƙur'anin ka rasa za ta zo ta dinga maka mu'amala irin ta ifuritun min al-insi amma fa an babu a fagen musabaka ina gaya maka ta an buga da ita kila ma ta samu nasara shi sa kaga kenan ba wai zunzurutun karatun ake so a kalla ba a'a wanda bayan karatun kuma tana ƙoƙarin ɗabbaka abin da ta karanta na ainihin wato karatun. Na fata an gane, da aka sai aka ce kuma ka duba mai kyawawan halaye da ɗabi'u, wai waɗannan kyawawan halayen da ɗabi'u suna taimakawa wajen dawwamar da ainihin wato zamantakewa mai daɗi kuma suna karanta samun saɓani da ake yi a rayuwar auratayya. kamar wa'yanda irin halaye kamar gaskiya lalle ka gwada ba ɗaya ba biyu ba ka gwada wadda za ka aura don ka ga nauyinta a gaskiya ka jarraba wadda za ka aura a babin amana ka tabbatar da matan nan da za ka aura ba mahaƙinciya ba ce don babban bonono da za ka yi ka auri mahaƙinciya ta ha'ince ka a zamanka da ita ta ha'ince ka a ‘ya'yanka wallahi ‘ya'yanka sai sun yi nisa a lalacewa baka sani ba da maha'inci ya kawo tana benefitin da lalacewarsu da aka baka san ma mai ake tuni ‘ya'yanka sun yi nisa a tare da kasan ba ta da amana don haka ka samu wadda take mai gaskiya duk abin da ya faru ko da za ka yi faɗa bai hana ta gaya ma gaskiyar labari za ta faɗa maka gaskiya ga abin da ya faru in faɗa ne ka yi mata faɗa a kan ne tana kan gaskiya ta gaya ma gaskiya sannan cikin sufar da ake so matar da za ka aura ka tabbatar tana da ita ka tabbatar da matar ka tana da amana sannan ka tabbatar da matarka tana girmama ka duba wadda ta fito daga gidan girma da mutunci ta fito daga gidan dattijantaka ba ta saba tsiwa ba ba ta ga ana rena mutane ba a gidansu ba ta saba da rashin kunya ba ba ta taso gidansu ta ga irin waɗannan halayen da ɗabi'un ba shi sa wani masani yake cewa duk lokacin da zaka aure mace bayan bincike akan ita wace ce matsa da bincike a tabbatar maka ya halayen babarta ta suke domin kowane tsuntsu kukan gidansu yake kana iya ganinta masha Allah to wata rana in ta tashi wannan halin da ka santa da shi za ta ajiye halin da ya zama yana cikin jininta na uwarta za ta yi ma shi za suka ce cikin bincike da ake yi duk wanda ya zo auren yakka ka binciki ya rayuwar babansa take a gida suka ce idan namiji ne mai kula da iyali namiji ne tsayayye a gida namiji ne mai sauke nauyin hakkin iyali ba waɗannan nasa auren yakka ba za a samu matsala insha Allah domin tun da ya buɗe ido ya ga babansa akan hidima wa mahaifiyarsa da sauran abokan zamanta ake bai taso ya ga babansa yana cin zarafi da zagi da ashariya wa mahaifiyarsa ya taso da sanin cewa duk nauyin gida babansa ne yake ɗauka ba 50-50 ake ba gidansu an gane ko ka san wata rayuwa yanzu muka shiga 50-50 partnership kenan to shi sa magana ka in kana partnership a gidanka magana ka zo ka zanzare mata ido bai taso ba sai dai a zauna a teburin sulhu iyayenmu na da suka ce ba za a yi ba an gama dan ko gishiri bai yadda ta saya mu ba a mace kon kudin ce fa kudin kitso yana bayarwa amma duk waɗannan abubuwan ka ki yi ita take yi akwai iyaye irin na da sai kawai ya shigo ya ce sati ne zuwa za a daura auren wanci sai lokacin ita ma take ji ba a bukatar ta kawo kayan kicin ji shi zai kayan ta amma yanzu ka ce ita za ta yi kayan kicin har dole a zauna a teburin shawara an ce wata shida ta ce a ban shirya ba man la yamliku ta'am la yamliku al-qara kar ka zama irin wannan namijin kar ka zama sahorenin namiji ba a san haka in za ka shiga cikin harkar nan shige ta uku kulu fi silmi kafa ba ma san manya abdullah ala harfin ba ma san yan cin bati kawai ya ga ma'aikaci ya ce ko tana da yan jarin ta tana abin nan kawai shi kenan dan jogara nata kawai shi a'a ba ma san irin wannan mun kusan da nata ba wanka da nata ta karatun dan kama kasibatin nasibatin wajibinka kawai kake kallo shi sa ka'idar musulunci ko ta fi ka kuɗi aka ce in ba ita ta yafe haƙƙinta ba sai ka ciyar da ita sai ka shayar da ita sai ka kula da ita to in ka ga mutum ya taso gidan da iyayensa a haka ake ai ya ga yanda ake yi akwai abubuwan da koya wa mutum ake a karatu akwai abubuwan da yau da kullum ce take koya wa mutum haka ita ma in mace ce bayan halinta kuma ka san halin uwarta daga ciki ka auri wanda take da husnul mu'amala ni yana cikin akala husnul mu'amala in ka kalli karatun ta kawai tana iya wa ga karatun a yanzu mutane nawa ne masu karatu ba su da husnul mu'amala kai baka san su ba cikin abokan ka ustazai cikin wanda kuke ma mutum nawa ne wanda ga karatun ya shige gaba yana karatun alqur'ani ba ya kama shi ba shi da husnul mu'amala su saboda ka ita ma wanda za ka aura kana buƙatar husnul mu'amala yan uwanka suna buƙatar husnul mu'amala da ita maƙotan da za ka zauna da su suna buƙatar husnul mu'amala ba kuma wanda zai fi cin gajiyar husnul mu'amala da ta wuce kai da aka bayan tana da addini tana da kyau to kuma ta ƙara da wanka ta ƙara da wanka shine a samu akhlaq tana da kyawawan halaye abu na uku a samu jituwa a tawafuk wato kada tun a farkon tafiyar ka fahimci ba mazhaba ku ɗaya ba to za ku zo a uwar wasi na sha ba da wannan misali dole ya zama hadafin ku iri ɗaya ne kana da hadafi to dubu wanda take da hadafi irin naka bari ba ku misali kai shekara ka ita gyaɗe-gyaɗe za ta to yanzu in kuka haɗu kuka yi aure ɗayan abu uku ne zai faru ko dai kai da za ka sheka kuma ka gama tara hankalinka tsayi ka fahimci makomarka ingantacciya tana tare da zuwa sheka to sai dai in za ka bar plan ɗinka ka zama ba ka da manufa sai ka sauke naka ka biyo ta ku tafi gyaɗi-gyaɗi duk da fa ka san gyaɗi-gyaɗin nan ba maɓulla ba ce amma tun da ita ta ganan ne ɓulle aka bi ta ko kuma ita ta ga cewa ita dai gaskiya Allah ya sa tana son tafiyar nan da kai ta ji ta gani za ta haƙura da zuwa gyaɗi-gyaɗin ku ta fushe ka na uku kuma za a yi tawari karwakan lawo ba abin da ta kike jini a duniya irin ka ce ta rufe cikinta gaba da kuma a haka ganta tsiga tsiyar kasu ya cin ari ya cin haka ganta ta yafa fanɗarin ci tsirara sai kuma da ka zo ka dinga cewa yudinina alaihinna min jalabibihinna ai wani malamin mu yace yarinya ce tun tana karama take ta fita tun tana karama aka kai ta kuri nursery ta gama ta shiga nursery 1 nursery 2 ta gama ta shiga primary 1 ta gama ta shiga junior ta gama senior ta tafi jami'a duk a hanya ta ganta wai sai bayan ka zo kuma ka ce wa karna fi buyuti kun ya ce sai dai a ce wa kullil mu'minati yaghlubuna min absarihin sai da ba a ciki gaga da wannan da nawo ka ce wa karna fi buyuti kun tana ciki ne tana son fitowa ka ce wa karna fi buyuti kun amma da ba wata take to dan haka wannan rashin manufa iri ɗayan nan wannan yana kawo damuwa sosai da kai motsi ta ce kafiya matsawa kafiya takurawa kafiya kaza kafiya kaza kai ba dama ai kaza to ai naga malam wani ma gidansa ana ka za aka ga saboda a hadaf ɗin ku ba iri ɗaya bane da akan kana son daga cikin abin da ake bukata wato shine a samu at-tawafuq wannan yana da matukar muhimmanci fa samun at-tawafuq a abin da ya shafi manufofinku da hanyar tunaninka da nata abinda kace so ta gina ka gina shi ma ita ma shi take so ta gina da kan ka dora bulo daya kace na tafi kasuwa ko na tafi aiki kan ka da za ka ta dora maka na gaba kan ka da za ka zo ka tara ta dora maka bulo na biyu saboda ka za ka tafiya ko tafiya take ta yi amma ka dora bulo guda goma kan ka dawo ta rukuce su ka dawo flat ka yi masifar ka yi masifar ba no nothing can change ka riga ka san duk wanda ya sai rariya ya za ta zubar da ruwa da aka in kana so ka nemi wanda mamanufar ku iri ɗaya ce in ko ba haka ba to akwai wa man kaddara Allah wa halahu tana nan tana jira ka da aka daga cikin abin da ke taimakawa wajen gina usra gina iyali kuma gini mai ɗorewa shine a samu fahimtar juna da manufa ta zama iri daya abu na biyar lalle ana kallon asali da usra saliha a inda zaka je ka nemo aure wannan yana da matukar muhimmanci dan kana iya ganin lafiyayyen abinci amma akan bola malam abinci ne a kowane restaurant aka ce an yi wannan abincin lalle ya dafu amma akan bola malam ga yarinya na garta amma komai ya yi ihim amma babban matsalar ta fito daga broken house in ka rufe ido kace to ai ita bata ji ba ta gani eh haka ne kuma in kai haka kayi jihadi amma ana iya samun akasi cikin ƴaƴanka kuma wani ya yiwo kakanninsa fa innal irqa dassa to shi yasa duk wanda a tarihin gidansu an yi abun kunya ko kuma akwai wata ɗabi'a marar kyau kuma ba tuba suka yi suka daina ba misali a ce ai da babanta ɗan shaye tsohon ɗan wuyi ne yanzu ba a ci a da ai tsohon a to wannan ba ma shi da amfani ko a bincike a gaya ma eh to babanta da tsohon dan ba a ba ba a at-taubatu yahdumu ma qablaha duk mutumin da yake laifi ya tuba at-taibu ala dhanb kamar la dhanbara wannan kuma afallahu amma salam sai ka je ka nema amma har yanzu haliyan ga yasu nagartacciya amma fa su ba nagartattu bane kuma babu babu saurarawa akan rashin nagartan nan suke to ana ji maka tsoron fadawa cikin irin wannan gida dan haka wa hankalatu wa duratu abu na gaba al'ifa wa husn sama musamman a wannan lokacin al'ifa wadda za ka aura ta zama tana da kamewa kamewa iri biyu kamewa ma'ana ba ta zina da dangoginta dan yanzu al'amarin ya wuce duk yadda kake tsammani rayuwar da muke ciki firgicinta da ban tsoronta ya kai matuƙa ana cikin wata irin era mai haɗarin gaske a da yarinya tana iya lalacewa kuma a gane ta lalace to yanzu za ta iya lalacewa ba lalle a gane ta lalace za ta iya yin lalatar kuma ta je a gyara ta tsaf ba lalle a gane cewa ta taɓa yin zina ba to shi sa a wannan lokacin da addu'a da tsananta bincike wannan yana da matukar muhimmanci ka dace da wadda take kamammiya ce sannan kuma mai jin magana ce sannan ana son ko daga cikin sufar da ake wajabta maka wato ka auri wadda akwai alkabul walmailun nafsi duk da an ce ka auri mai addini ka auri mai halaye amma manta mai addinin mai halayen da ta kwanta maka a rai in wannan ba ta kwanta maka a rai ba duba wata mai irin wannan sifar dai wadda ta kwanta maka a rai ka aura an ki huma qama lakum min nisa kar ka zo ka rufe idan ka gaba daya kuma daga baya ka zo kana yin da na sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani cikin sahabbai yace masa nayi aure yace ka ganta yace ban ganta yace je ka ganta me yasa aka ce in za kana neman mace ka je ka ganta saboda a samu alkabul wal mailun nafsi can addini akhlaq da abubuwan da muka lissafa suna nan amma bayan su ɗin kuma a samu zuciyarka ta karkata ta narke wajen santa an fahimta ko zuciyarka ba ƙaƙa ba mata ita kai ba ta karɓa. Ko kun gane wannan gaba? Ya zamto gata da addini gata da halaye amma zuciyarka ta karɓe ta. Saboda namiji da kake kallonsa in zuciyarsa bata karɓa ba wallahi in ta ko kwana take tana sallah ba zai gani ba. Wato shi ma ƙwallo ne fa in gaya ma in ya tashi gurji walla duk nagartar zai iya mutsaka idan sai ya ce ga ga ga ya ce kawai shi ya ma rasa wai rufe mai rufe masa ido aka ya aure ta anya ba ma da masu yiri aka yi mata ya dinga rashin albarka iri iri to shi yasa a kalli alqabul wal mailun nafsi shi yasa a daidai wannan gabas suka ce babu wanda ya hana la'akari da kyau a neman aure babu wanda ya hana la'akari da wace ce ranka ya kwanta maka da ita kawai abinda musulunci ke so akwai addinin akwai halaye eh kuke nan kawai shi kawai abinda addini baya so kawai kace ta kwanta maka a rai ba ta da addini ba ta da halaye kace kai dai haka kake ji ka ji ka gani za ka gyara ta ko kuma za ta gyara ka ba dan haka in dai da wannan musulunci ba shi da ja ina fata an gane li'annahu ad'a listimrar mawadda domin wannan dan ka ga cewa kaza ɗinta ya yi maka irin matar da kake so kenan kaza ɗinta zubinta ya maka dirinta ya yi maka faɗinta ya yi maka tsayinta ya yi maka kaza ɗinta ya yi wannan duk ba laifi ba ne don mutum ya saka wannan cikin abin nan ɗinsa matuƙar akwai addini da halaye domin waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da suke jawo dawwamar da soyayya suna dawwamar da soyayya waɗannan abubuwan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake ya gama soyayya yake son mace je ya ganta ya je ya ganta daga cikin abubuwan da kafin kai aure mustahabbi ne su kuma wayannan wayancan na kawo su kamar guda shida wayannan lalle ba daga kafa wajibi ne ka akula da su to wayannan su kuma mustahabbi ne ka kula da su abu na farko bayan duk waɗancan sun tabbata al-istikharat wa du'a sai kuma istihara irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin ta 'yan duba ba ba wanda za ka je ka ce a ce a wannan yarinya ba ta da kashin arziki wannan yarinyan ka aure ta mai kashin tsiya ce ba irin wannan ba istikhara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya himmanci zai yi wani al'amari ya yi sallah raka'a biyu nafila ba ta farilla ba sannan yayi wannan addu'ar Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به wannan ita ce du'a'ul istikhara kana iya yi sau daya sau uku sau bakwai gwargwadon kana ta yi daidan ka ƙara samun yaƙini daga ubangiji maɗaukakin sarki na tabbatar wannan wanda kake neman aurenta na fata gani da haka wannan istikhara din tana taimakawa sosai sannan da addu'a duk sanda kai sallah wato neman mace ta gari fa kar ka ɗauka abun mai sauƙi ne fa wallahi duk sai ka hada waɗannan abubuwa duk sanda ka sa goshinka a sujada rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ka addu'a nan cikin suratul furqan hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun da ka auri matar da ba san yin idanu bace Allah in ba sa'a ba sai ka gani ba za ku dade ba za ka ji a ce bibi ɗinka ya baka so baka samu qurratu aini to da aka sai ka dage da addu'a cikin sallar dare ne cikin sallolin ka na yau da kullum duk sanda ka sa goshin ka a sujada ka dinga wannan addu'a abu na biyu kai tambaya sosai game da halayenta da addininta tunda ba tare da ita kuke ba ba za ka iya sani ba kai tambaya sosai duk waɗanda kake ganin suna da kusanci da ahaliya sannan waɗanda za su gaya maka sakamako na gaskiya amintattu saboda irin wannan harkar da kake kallanta ana buƙatar amintattu akwai wanda wallahi haƙinci zai gaya ma ba zai gaya maka gaskiya ba to saboda haka ana buƙatar wannan ana buƙatar ka tambaya ya halin wance kuwa yaya rikonta da addini ka tambayi mutum ɗaya ka sake canja salo ka koma wajen wani ka tambaye shi ka koma bayan layin su ka tambaye su ka je makaranta ka tambaya makarantar su ta boko tambayi halayenta makarantar su ta islamiyya ka tambaya yan layin su tambaya a unguwar ɗan yi samfulin da wasu mutane duk ba a sauri ba gaggawa ake ba wannan gaggawar ba ta haifar da ɗa ido ta ana buƙatar kai haka sannan duk wanda zaka tambaya zaman to amintacce ne wanda zai ba zai ɓoye ba ba zai kalli kusancinsa da su ba ko suna shiri da yan gidan ko wanta abokin ba zai kalli wannan ba zai gaya maka gaskiya sannan suka ce banda wannan kuma kai shawara da gogaggun mutane kai shawara da gogaggu ka kai yanzu zaka shiga akwai wanda shekararsa goma akwai wanda shekararsa ashirin akwai wanda shekararsa talatin kwanan baya na je wata sauka ranar lahadin nan wata baiwa Allah ta gina musu masallaci a gurin da makaranta to an dan girmama ta a gurin aka fito take cikin alfaharin da ta yi shekarar ta hamsin da tara da aure ta ce kuma ta haifi 'ya'ya goma sha in ban manta ba goma sha shida ta ce goma sha ɗaya dukansu suna rayu kuma dukkaninsu babu wanda za ta sa shi ya ce ba zai ba ka ga dai ka duba Long John shekarar sa hamsin da tara da mijinta ko a aikin gwamnati ba ka yi rike ba ka kusa da taya ba shekara 60 ai ko a aikin gwamnati ka ci fensho da gratuity shekara ta hamsin da tara ‘ya'ya goma sha shida kuma dukkaninsu babu wanda za a shiga ce Allah sarki kuma ba wanda za ta ce yi mun kaza ta ce ta sa sun gina wasu gidaje ta sa sun gina masallaci ta sa sun yi kaza ta sa sun yi kaza yanzu ka ga wannan in ka je ka aure ‘yarta ai ta sa su cikin aikin alkhairi ta san abin da yake na to yanzu wannan ka je ka zauna ka ce ta baka shawara game da aure ko wace mace za ka aura ai ka san za ka samu ilimi mai yawa ko da bata kawo ma nassosi ba tunda ba karatun addini kila take amma tana da ainihin ilimin rayuwa to su ne ahalul khibra mun taɓa zuwa ma gai da wani bawan Allah ya ce babban matarsa shekara su talatin da biyar ɗayar ƙaramar ita ce shekara su ashirin da biyar ya ce ba a taɓa shiga tsakaninsu ba kuma bai taɓa kai su ƙara ba kuma ba taɓa kai shi ƙara ba akwai wanda a sati biyu bai faffalla mata mari irin tim din nan na indiya the end har auren ya zo the end sati biyu sati biyu wani akan makilin ita ta tashi sai ta matsa ta ko'ina shi kuma ɗan ƙa'ida ne wani ya dinga matso shi daga ƙasa har a je ƙarshe ita kuma tana ganin bukatar maji hajji sallah kawai dai ta dai yi brush mana ita dai ta matso makilin akan wannan fa aka yi jidali fa saboda haka ana bukatar ka samu shawarar gogaggu an gane ko ka samu shawara za a baka shawara in wanda ta dace ka aura ce in gidan da ya kamata ka shiga ne in ka samu gogagge wanda ya kware da tawon mu duk ba shi sa za ka iyaye irin na da ba kai za ka nemo kanka mata ba shi yanzu da aka tura iyayen gefe a kowa yake yin gaban kansu ba ga irin abin da muke muka tsinta ba yanzu da kawai da ce je ka ga gidan wani kuma ko gunguni ba kai sakai ba shi kenan kawai akwai wanda da aka ce yarinya ta zo ya ganta da ya zo baban ya tambaye shi ya ce a kaga yarinya nan zai ce eh amma ni ba taimun bai ce ta muka ce ma ta muka ka aure ta irin wayannan iyayen su ne suka ba a samu ce mu ta ta muka ka so ta ta muka ka aure ta kuma Allah da hikimarsa da ya aure ta lokacin da ake ba mu labari dan sama ya zo neman aure wajen mu an wannan ɗin ko wannan ɗin da aka ce ca muka kawari ca muka kafsota ca muka kawo kawari ta bai ma yi mata har zuwa lokacin ya auri ɗan da ɗan ma ya zo wajen mu neman aure amma ita kaɗai ce wa matarsa zama ya yi kyau gobe ba wa'annan shawarwarin na masana gogaggu iyaye ya san je ya san yau akwai wanda shawarar da yake baka yace in wani shi sa suka ce kaga ɗan duniya in ya baka shawara ka ɗauka shi iliminsa by experience shi ya shiga bai sha da daɗi ban ya gane ce a wani in ya kira ka a matsayin a babban ya ce ka ga abin da nake so da kai wuri kaza da nan kana zuwa haka ƙara zuwa ina fata an gane so akwai shi yasa saboda su akwai waɗanda koyan wanda suka samu su ba makaranta aya da hadisi bane duniya ce ta koyar da su ita kuma matsalar duniya in ta tashi koyar da kai wahala take baka sai ka koyi karatu a cikin wahala kawai daga kan za ta yi sama kawai ta sako ka ta sako ka faɗo malam ka gurguje kai kan jijiki ka abin nan kike shi yasa suka ce shehu jaha'ir wannan koyarwa ya ce wa mutane in zai aiki yaro sai ya wawan kaman mari ya ce suka ne za ka siyo mu aka ce to shehu jaha'ir me yasa za ka sai kama da shi ce dan kai ya min shirme an gane ko kaga in yace yaro ga mari ya sha kaga ba zai je a ce siyo suka ne siyo omo ba so saboda haka ko mutanen da ba karatu ba ne tajriba ce ta rayuwa sun goge a rayuwa sun san me ya je su sun akwai wanda shi victim ne victim ne akan abin da yake gaya maka an gane ko victim ne ya shiga cikin matsalar kuma da kyar ya fita sai ka kai kuma ka kamo wannan hanyar sai yake baka shawara ce ka shiga to shi yasa daga cikin hanyoyin da ake bi wajen neman mata ta gari har da neman shawarar ahlul khibra wa thiqa wato gogaggu kuma amintattu a a dunkule ƙarƙashin wannan tattaunawa hakika musulunci ku fahimci alaƙa ta bai hana la'akari da kyau ba bai hana ka kai la'akari da nasaba ba bai hana ka kai la'akari da dukiya ko wani haka ba shi kawai abinda musulunci yake so addini halaye su zama su ne akasi da za a gina sauran sufofin a kai gata da addini gata da kyawawan halaye kuma iyayenta masu kuɗi ne nurun ala nur kuma babanta his excellency ne ko honorable nurun ala nur ina fata an gane kuma ita din kaza ce nurun ala wannan duk zake ta ginawa sauran sufofin da ana gina su ne akan wannan amma ana zare addini ana zare halaye sauran kan ka dauka za su irin wayannan su ne in kai ginin wallahi sai kai nadama saboda tubalin da kai ginin da shi ba mai inganci ba ne ina fata an gane da haka duk mai son haka dole ne a cikin hakan a cikin addini da kyawawan halaye akwai tasiri mai girma wajen tabbatar rayuwar auratayya da kuma jin daɗin rayuwar auratayya. Gaba ta ƙarshe kan mata su ce ba a musu adalci mun haska maka ya za ka nemi mace ta gari kuma abin da aka ce a faɗa a cikin lakcar kenan takenta to amma don mu yi balancing bari a gurguje su ma mata mu yi kiliya hannun dama mijin da zaki aura kake auri kyadi akwai mijin ko yawa na fahimta ba to aljihun baya ko shi madu ba gane ba a ba har ne har ne wannan asalin da ba ba a aurensa ko na farko a sufofin da aka ce ka kalla a mace akwai ne addini to ita ma ana son ta yi la'akari da wannan duk wanda ya zo neman aurenta ta tabbatar mutum ne mai addini wala abdu muminun khairun min mushrik min mushrikin walau ajabakum saboda haka nagartar ya zamanto duk wanda ya zo neman aurenki ya zamanto shi ma mai addini na biyu ya zamanto yana da wani kaso na sanin littafin Allah yana da wani kaso na sanin littafin Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da sahabinsa ya aura mai mata ba shi da kosisi amma manzo Allah ya ce zan aura maka ita saboda kana da Qur'ani saboda ka haddace wani adadi na Al-Qur'ani saboda ka iya karanta sura da sura kaza da sura kaza ta Al-Qur'ani da aka daga cikin abin da muke ba mata shawara duk wanda aka ya zo auren a tabbatar dai akalla ba jahili bane ya san karatu ko ya yake wannan sufa ce mai kyau kuma rashin la'akari da ita shi ma ana samun matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ya aura wancan sahabin mata da abin da yake tare da shi na alqur'ani kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na 2525 imam muslim hadisi na 1425 suka ce na uku kuma ya zamanto mustaqian lil ba'a bi naw'iha ma'ana ya zamanto mutum ne wanda yana da ikon alba'a da nau'o'inta duk wanda za ki aura ya zamanto yana da ba'a ba'a ɗin guda biyu ba'a yana da lafiya da zai iya zama da iyali ba ƙorafi akwai wanda yana zama da iyali amma akwai ƙorafe-ƙorafe ba ƙorafi ba akwai ƙorafe-ƙorafe akwai mutumin da ya yi aure amma auren bai hana matarsa fita neman wannan mutu a wata ba yana da mace a gida amma abinda ake so ya yi na kare ta daga fadawa halaka bai iya yin haka ba haka namijin duk da za a aura ya zama to lafiyayyen namiji ne wanda zai iya kare mutuncin matarsa ta wannan bangare sannan ya zama to mutum ne mai kokarin neman na kansa ba zaune gari banza ba ne ba wanda yake marar sana'a ba ne a'a koya sana'a take yana yi kuma yana iya bakin kokarinsa ya ga cewa nauyin da Allah ya dora masa na iyali yana saukewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a auri muawiya ya ce fasu'ulukun la malalahu za Allah sallallahu alaihi wasallama wata cikin sahabiya ta zo ta ce masa sahabbansa sun zo neman aurenta akwai muawiya ibn abi sufyan manzo Allah ya ce kake aure shi fa inna fasu'ulukun la malalahu wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na 1480 imam an-nasa'i hadisi na 2245 imam abu dawud hadisi na 2284 da haka ba a auren wanda ba shi da sana'a joblet ba a auren sa in kuma za ki iya siya mi dawud ki auri joblet an gane ko yawwa in za ki iya siya mu dawud yau kina azumi gobe ba kya yi yau kina azumi gobe ba kya yi to shikenan dan haka karki kuskura karki ce ai som som som me ake cewa guy mm kake kallo wannan ya iya zance ya iya taje suma ya iya ya kukuta ya samu turare mai kamshi dukkan wannan ya jaki an gane ko dan za ga irin wayannan kuma su ne masu korewa mata kasuwa ya je ya zama kadangaren bakin tulu an gane ko yawa kadangaren bakin turu yake zama ga zance malam kullum cikin mafarkinsa take kuma ba ranar auren da an matsa da lamba cewa fa sai ya bayyana fa ga ma yi tafi ya tafi Allah ya uga so saboda haka wannan shi ma ba mijin aure bane karki ce ai ke kin jikin gani a ce miki ba shi da sana'a ki ce eh hakan dai ke dai zaki aure shi amma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin da aka ba za ki iya rayuwa ba na mace mace mace wata irin halitta ce da take bukatar kulawa take bukatar abinci abin sha kwanciyar hankali ba ma wannan ba ke hadda ma kayan kwalliya kayan tsafta duk kina so to abinda abinci ma ya gagara a iya baki ina za a iya baki sauran abubuwa waɗanda mutammimat ne abubuwa da suke sa kike zama cikakkiyar mace da aka wannan gaskiyar magana ba a ba mu shawara ta auri wanda yana cewa ai yana ta yawo da CV a bari wannan yawo da CV din ba shi bane yake nuna yayi karatu to kuma ya nemi wata sana'a gurgudu da zai iya rikewa in Allah ya sa ya samu wani aiki da ya fi wannan sai aje ya yi wancan amma maganar cewa ai an kusa ɗaukar su aiki ai su ne wanda suke kan baci na gaba duk wannan labari ne a bari cewa ba a auren namiji ba aiki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj yawa duk wanda yake da ba'a a cikin ku ya aure yana da sana'a to kawai ya aure an gane ko sannan duk wanda zaki aura ki auri namiji mai tausayin mata mai tausasawa mata an gane ko yawa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana wannan sahabiya ɗin ta aure Abu Jahal. Zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Farajulun la ya zau a sahu na hatiki. Shi ma dai wancan hadithin ne na fasulukun labanin abu shi kuma fa amma Abu Jahal fa innahu rajulun la ya zau a sahu na hatiki. Mutum ne da ba shi da ba shi da wato yana da kaushi ba shi da haƙuri da aka duk wanda zaki aura rayuwarku tana buƙatar wanda zai iya handilin ɗinku cike kuna da ban haushi ne cikin al'amuran ku yi haƙuri iyayen mu mata so ku yi haƙu samu wanda zai iya duk wannan yanayin naku na ban haushin da zai iya jure masa an gane ko saboda haka halaye ne da su waɗanda suke karkatattu bauɗaɗɗu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana amma mutum sai ya rufe idon sai ya ki kallon wannan kuma an gaya masa tun kan ya aure ta to ana buƙatar dole zai aura ki kalli wanda yake wato yana da sassauci wajen ainihin wato mu'amala da mata a abu na biyun ƙarshe kuma kake auri wanda baya haihuwa sai akwai wata maslaha da za ta hukunta haka saboda akwai hadisai da ayoyi da suka zo game da falalar zurriya kuma daga cikin manufofin aure an yi shi ne don a samu zurriya da kaga kenan duk wanda an tabbatar da cewa baya haihuwa to wannan yana daga cikin namijin da ba shi da farin jinin da ya kamata a ce an aure shi sannan abu na ƙarshe ya zamanto ya yi daidai da ita matar an ya kuna kufu allaha ya zama ya yi daidai da ita nagartacce ne ita ma nagartacciya ce na ba ta gane idan kuma ya zamanto ba nagartacce ba ne to ita ma ya zama nagartatta ta sai a hankali الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات an gane ko yawa amma dai ya dan ya daina ya tuba to shikenan in ya tuba ya daina to ba kamar yadda na faɗa a baya ba a aibata mutum da laifin da ya riga ya tuba ya daina amma in baya yi har yanzu yana yin laifin har yanzu to baya halatta azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin wannan gamin gambizar an hana shi nagartacciyar yarinya mai karatun alkur'ani ga haddar alkur'ani ga tarbiyya malam ta fito daga gidan mutunci a duba wani saboda kuɗi ko saboda mulkin siyasa ko na ba a bashi ita ba shi da nagarta ko ta sisin kwabo wannan cin amanar da Allah ta'ala ya dora a iyaye ne ba kuma daidai ba da haka daga ciki lalle in za a aura mace namiji to ya zamanto wanda yake yayi daidai da ita a yanayin ɗabi'unta da halayenta da iliminta da sauransu wannan na san na ja lokaci kuma ba tsaye da ni ba amma dai zan tsaya a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ga mulada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan aure na malam Hamisu Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki kuma ya azurta su da zurriya ta gari sauran yan uwanmu matasa wayanda ba su yi aure ba Allah madaukakin sarki ya hore musu Allah ya ƙara musu wadata mai yawa Allah madaukakin sarki kuma ya ba su mataye na gari su ma ƴan matan mu da suke ta zama a gidaje da masu makaranta Allah madaukakin sarki ya ba su ainihin mazaje na gari Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah madaukakin sarki ka ji kawun iyayenmu da malamanmu da sauran magabatanmu na kwarai Allah madaukakin sarki ka samu cika da imani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah madaukakin sarki ka ba wa kasar mu lafiya da zama lafiya Allah wannan zabe da yake tahowa Allah ta'ala ka zaba mana shugabanni na gari Allah ya sa a yi ta a yi zabe lafiya a gama lafiya wannan yanayi da muke ciki a wannan kasa tamu Allah ta'ala ka ba mu aminci wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah